Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
اللهم يا من هو الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الكريم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى صراطك المستقيم صراط الله الذي لا مضل له سبيل الله الحمد لله رب العالمين ربنا بسيد المختار ونوره وفيده المدرار فهبنا العلوم والمعارف وعطينا المرام والعوارف يا ربنا وبعبد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جما واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد التماس بنوره وهم التماس يا ربنا بداية تلاوي ومن بفر لياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الطير يا ربنا بسيد سقيرجي ومن بالعدل الخير يجي زين لنا الحديد والجبال قيدنا الجنون والقبال وافتح لنا الكنوز والعيون وانسي بنا الأدران والعيون يا ربنا بشركنا الخليل كوثر ورا ونوري الجميل فعدنا المرض يريم والليل للأمور يعلم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدري والفاده بنظرة تأتي لنا بالزفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne kuma ko dan wane a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a muna miƙa gaisuwa ga halara ta shugabanmu Maulanmu Salahuddin Yas رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا muna miƙa gaisuwa ga dukkan muƙaddamai da muridai da ɗalibai da talamizai masoya shekul islam wa murshidul anam
مولانا الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني قدس الله سره ورضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خير
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والهدي عسانا بجاه المصطفى نرزاق السقيا وهو كريم من أتاه يا نجبك يا بغسل ما دعاياه وكتابه كفانا من الآيات من سمع الهديك ساق ليوب عمدا قرقفا خلعته حياتي مات الدنيا سقى الله أردا بالحقيق وسلئه مقر يعادي بالله سقيا لا سقيا عليه صلاة الله ثم سلامه نفسي خلف عدوي يا عليه صلاة الله ثم سلامه
wajazahu Allah anna khairan yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai
harfin yayi
harful yayi
asana
yace ya kusanta gare mu
bijayil mustafa nurzaqu sufiya yace asana ya kusanta gare mu nurzaqu sufiya
wato ya kusanta gare mu a ba mu mu sha kuma a ba mu damar mu shayar.
Bijayil Mustapha.
Saboda alfarman Mustapha zabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato mu zama mun karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu damar mu shayar da kowa. Bijayil Mustapha dan alfarmar ne alfarma a wurin Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-Mustapha zabin Allah. Yana faɗi a cikin hadisi yana cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim eh duk abin da za ku yi ku roki Allah alfarmata saboda alfarmata a wurin Allah tana da girma shi ma'anan mustafa shine wanda Allah tabaraka ta'ala ya fifita shi a bisa dukkan halittarsa ya zaɓe shi daga tsarkakan bayansa zababbu sannan ya ba shi cikakken tsarki sannan ya mai da shi shine safwatan lubbi min al'alamin shi ne ainihin ainihin tataccen ainihin tsarkin talikai baki ɗaya sannan shi ne mafi girman halitta wurin jama'a shi ne mafi ɗaukakar surin ambatu sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga wasu na tubnul askai Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'ila واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم yace Allah tabaraka ta'ala ya zaɓi ’ya'yan annabi Isma'ila a cikin ’ya'yan annabi Ibrahim, sannan ya zaɓi bani kinana a cikin ’ya'yan annabi Ismaila shi kuma, sannan a cikin bani kinana ya zaɓi ƙuraishawa, sannan a cikin ƙuraishawa sai ya zaɓi bani hashim, to a cikin bani hashim ɗin kuma sai Allah ya ware. Shi ne maulan mushe Ibrahim ke cewa Muhammadu Mustafa, aulahu maulahu, kullil adaya wa'adnahu wa'alahu, awahu, summa hadahu, فهتدى نفر بهديه وبعيد الفقر أدناه الله دهره والله أرسله للخلق سرا فما في الرسل شرواه قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفه ذا المصطفى وصفه من أجل قرباه قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى ذا المصطفى وصفه من أجل قرباه shehu radiyallahu anhu ya ce Allah tabaraka ta'ala ya zabi al-mustafa zabin Allah sannan ya bashi dukkan kyaututtuka ya ja shi kusa da shi ya ɗaukaka shi ya tattaro shi ya shiryar da shi ya shiryar da bayi da shiryarsa sannan ya wadata shi bayan talauci Allah ya tsarkake shi Allah ya aiko shi ga halitta baki ɗaya a cikin manzanni bai da tamka sallallahu alaihi wasallam hakika Allah tabaraka ta'ala ya zabi al-mustafa zabin Allah daga cikin zababbu ya tsarkake shi ya zabi ya zaba mai iyaye ya zaba mai mata ya zaba mai abokai ya zaba mai sahabbai duk wanda zai kusance sai da Allah ya zabe shi ba kowa da kowa ba kowane wawa Allah ke kawo shi gaban annabi kamar yadda shi shi Ibrahim din ba kowane takarai Allah ke kawo halarsa sai ya zaba ya tashi yana faɗi yana cewa nafa'an ne al-ashrar daha wa taqali rijalat tuqa والرشد والعلم والهول صلاة أحبائي يلوه لمفتري وراك duk wanda ka ga bai gane almajiran shi Ibrahim su ne tatattu a cikin halitta Allah ba makaho makaho kuma kurma dobe kuma gurgu zai zuwa ko ina dan ko da makaho ne in ba kurma bane zai dinga shi ai sannan in ka ga bai fahimta ba bai ji ne sannan ko da makaho ne kurma ne in har yana iya tafiya zai kai kai inda zai gane ishara to sai in ya haɗa abu uku ne ba zai gane ba in ya zama makaho kurma gurgu shi dai a zaune yake sannan bai jin labari sannan bai gani amma matukar mutum yana da ɗaya daga cikin ukun nan zai san cewa a cikin halitta yau ba kamar almajiran shi ba to shi ne
fa huwa shi ya ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karimun wai mai karanci ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai karanci ne wato mai yawan kyauta ma'abocin baiwa da alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mafi yawan kyauta daga ya fi iska mai zubda ruwa kyauta ya fi girgiji sallallahu alaihi wasallam man atahu duk wanda ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bukatunsa bukatun ko ya suke ko mun girman bukatun bukatun na duniya ne ko na lahira ne yanal bugya shehu yace zai samu dukkan bukatunsa ba za a rage masa komai ba duk abin da ya zo da shi na bukata Allah tabaraka ta'ala zai biya masa dan wato an rawaito daga Anas bin Malik Allah ya kara mar yadda ya faɗi ya ce ma su ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in illa adahu ba a taɓa tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba sai annabi ya baya duk girman abu in ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu yace fa ja'ahu rajulun fa adahu ganaman bainar jabalayn wata rana wani mutum ya zo masa da bukatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi raƙuma cike da manyan duwatsu biyu kamar kai ne yanzu kai a ce ka wato kai kyautan manya-manyan garejin tireloli guda biyu ka san sai an nuna ka sai an buga sunan ka sai an buga hoton ka a jarida sai an faɗe ka da kan magori har a menene har a BBC sai an faɗe ka sai an nuna ka duniya ta ganka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiwon raƙuma yake a manyan duwatsu biyu safani ya zuciya yana kallon raƙuman sun birge shi har yau na zuba daga bakin manzo Allah yake haba bawan Allah lahiya ne kake kalla ka ce ruwa ne da ya yi musulunta ba lokaci ya faɗi sunan manzo Allah ya ce yanzu wannan din naka ne manzo Allah ce na wani yaya sun birge ka ne ya ce ai babu ɗan balarabi yadda zai ga waɗannan raƙuma ba su birge shi sai manzo Allah ya murmushi sai ni kamar sanda yake kwashe duka na ba haka ko anan an sha bamban da wanda yake annabi mutum ne kamar kowa na tabbata ni na kiyon kaji da ya ba da gari sai ma sai yi dikar to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato karimun ne inji shehu radiyallahu ta'ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta shi babba ne a wurin kyauta sannan babba ne a wurin ɗabi'a sannan shi babba ne a wurin dangane sannan shi babba ne a wurin surkunta sallallahu alaihi wasallam da ya ba sabuwan waɗannan raƙuma sabuwan ya keto cikin jama'a yana ya ƙauni ya ƙauni aslimu fa inna muhammadan yudi a da'a man la yakshafa qatan ya ku jama'a ya ku jama'a ku zo ku musulunta a wurin muhammadu shi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana kyautar da wato baya tsoron talauci bayanta in ba wanda baya tsoron talauci ba wa zai irin wannan kyauta sannan imam turmizi ya rawaci hadisi daga sa'id ibn al-musayyib daga safwan dan umayya yace laqad a'dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'dani wa innahu la abghadun nas ilayya fama bariha yudini hatta annahu la ahabba an-nas ilayya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana bani yana bani yana bani abin da yake bani a lokacin wallahi a cikin mutane ba wanda na fi a duniya kamar shi yace amma bai gushe ba yana bani sai da ya dawo duk duniya ba wanda nake so kamar shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karimun ne mai kyauta ne shine shehu radiyallahu anhu yake cewa wa innaka asqan nas ashja faris lizadana man qad kana qablu yubari qasamta wa lam tabkhal wa ma buta kaziban wa lasta jabana min adakal jawahi yace wa innaka cewa kai ya rasulullahi asqan nas kai ne mafi kyautan mutane ashja faris mafi sadaukan mafi karfi mafi jarumtattu wani sadauki duk wani sadauki ka ji jarumta liza dan haka ne man wanda kad kana hakika ya kasance qablu kafin sautakka yubariz yana ja'in ja da kai yana neman yin yaki da kai dana ya sunkuya ya ba Allah saboda sautakka akwai wanda ya zare takobi ana yaki ya zare takobi sai suka daidu da manzo Allah sai manzo Allah ta wani hadda kai sai yadda makamin ka sabrin ka ta yaya kai zaka ce wallahi ba zan iya yakasa ba bayan gida nan ba abinci shi ya kowa ya zai yi fada da shi wallahi na fasa sai ya juya kan sallallahu alaihi wasallam shine karimu sai ce kasamta ya rasulullahi kai rabu walam tabkhal baka yi ruwa ba wa ma huta baka taba yin zance ba ka zuwa kana mai yasashen zance walasta jabanan baka zama matsoraci ba aljawaiz dukkan kyautar Allah min aqaka daga kyautar kai sannan ya zo cikin sunan abi dawud da imam al-bayhaqi daga abdullahi al-hawzi yace wata rana na hadu da bilal da naga bilal sai nace zo mana bilal zo ka bani labari kai ne wato kake zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi ke kyauta ne zo ka gaya mana mu ji sai bilal ya ce ai manzo Allah bai aje komai a wurin shi balle a tambaye ni ma ya yake kyauta shi bai aje komai balle a ce ya yake kyauta yace ka gani ni ya danka wa dukkan lamarin dukiyarsa sirrin da Allah ya aiko shi har wafatin sa yake kula da dukiyar shi saboda kamar in ga ma wani abu yana daga cikin lamarin sa babu wani mutum da zai zo masa musulmi da zai zo da yagaggiyar riga sai manzo Allah ya kira ni ya ce ni ya ce ka kasuwa ka fi yaji a jiya kasuwa duk wanda annabi ya zo ya gani ya zo da bukata ya ce annabi zai kira ni ya ce je ka kasuwa ka yi awo ka keɓe shi ka bashi je gida a dafa mu yace haka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitar har ya koma ga Allah inji inna bilal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman haka yake
ayatuhu
sannan shehu radiyallahu anhu yace kaga ayatuhu ai mu'jizatuhu mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda an kirga abinda za a iya kirga kusan dubu uku ko da ke maulan mushe ibrahim ya faɗi ya ce sun kai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu dan kowane annabi yana da karama yana da mu'jiza gwargwadon yadda mala'ika ya zo masa kowane waliyi yana da karama gwargwadon yadda yake ganin annabi wanda ya fi ganin annabi ya fi girman karama saboda ka annabawa akwai annabin da mala'ika ya zo masa sau goma akwai wanda mala'ika ya zo masa sau sha akwai wanda mala'ika sau uku ya taɓa zuwa masa akwai wanda sau ɗaya taɓa ganin mala'ika akwai wanda ya ga mala'ika sau arba'in akwai wanda ya ga mala'ika sau ɗari hudu kamar irin su annabi musa amma annabi muhammad sai ibrahim radiyallahu anhu yace ya ga mala'ika sau dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu adadin annabawa da zo da waɗannan ayoyin waɗannan mu'jizoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
wa kitabuhu da kuma ainihin kitabu wato alqur'anin sa da Allah ya saukar masa faqat sarmada shi yace baqat sun wanzu sarmadan fitir ba abin da zai kai kitab ba yadda za a ce yau mu'jizoyin manzo Allah sun ƙare ko kuma a ce a yau alqur'ani ya bace ko an bata shi har abada alqur'ani da mu'jizar manzo Allah baqat aibi hibbillah za su wanzu da ciyayewar Allah kamar yadda Allah ya faɗi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wato ai min at-tahrij wa ziyadati wan nafsi har abada alqur'ani ba zai dauki canji ko jirkita ba ko ƙari ko rage domin Allah tabaraka ta'ala ya sanya shi wato mu'jiza ne abin gajiyarwan dan adam ne duk fasahar dan adam ba zai iya zuwa da aya ɗaya ba ko da qul huwallahu ahad ba zai iya zuwa da shi ba ko da Allahu samad dan adam ba zai iya zuwa da shi saboda ka Allah ya sani alqur'ani ya zama mai gajiyarwa ga dan adam sannan alqur'ani ya zama wato magana cikin alqur'ani ba ta kama da magana dan adam ba balle ya kwaikwaye ta saboda ƙarya ba ta zuwa ƙur'ani ta gaba balle ta baya shi yasa shi yace sarmadan ai ba'in alamar duhuri alƙur'ani yana nan yanda yake matuƙar zamani musamman ma Allah tabaraka ta'ala ya sani alƙur'ani yana da hadimai akwai su anan da yawa waɗanda suke daga 'yan adam Allah ya yi su ya sa su rika haddace alƙur'ani idan suka haddace alkur'ani sai su zama suna kiyaye alkur'anin daga dukkan wanda zai bata shi za ka ga babban mutum malami ko attabi ko sarki zai karanta alkur'ani da ya yi ɓanna za ka ga kankanin yaro yana jiri zai ce ba haka ba ne ya yi teku saboda ya san cewa alkur'ani ba wanda yake da ikon da zai ƙara wani abu ko ya rage akwai waɗanda sun haddace suna nan suna kula da shi sabanin sauran littattafan da Allah ya sauko wa annabawa kamar su at-taura su zabura su injila su zaka ga ƙari zaka ga rabi kusan ma yanzu duk an canza abin da yake to amma alqur'ani ba zai dauki wannan ba saboda inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka tabdili ko tagyiri baya shiga cikin alqur'ani balle ƙari ko rabi saboda Allah tabaraka ta'ala shi ya dauki nauyin ɗawainiyar kare alqur'ani yake kare shi da makarantansa kuma ya sanya shi a cikin zukatan wato hafizan alkur'ani ya sanya zuciyoyinsu su zama su ne taskokin alkur'ani din saboda haka Allah ya alƙawari su ma ba zai wulakanta su ba yadda ya ɗauki alkur'ani ya sa a cikin zuciyoyinsu to ya yi alƙawari su ma zai kare su ba zai wulakanta su ba sai za ki su hafizan alkur'ani ya kiyaye kanshi daga afkawa wurin da zai wulaƙanta shi Allah ya yi alƙawari ba zai wulaƙanta ka ba amma in kai ka je ka wulaƙanta kanka ko kai ka ga to sannan littattafan da Allah tabaraka ta'ala ya saukawa alqur'a ya saukawa sauran annabawa daga sama kafin alqur'ani Allah ya sanya ya danka kiyayewar littattafan a hannun al'ummar shi yasa suka samu damar tattanza abin da yake ciki suka gayyara shi suka baddala shi suka ƙara abin da suke so a ciki suka rage abin da ba sa so amma alqur'ani wane mutum Allah tabaraka ta'ala bai ba wani mahaluki damar ya ƙara wani abu ko ya rage ba shi yasa sai ya zama abin kiyayewa ne a cikin zukatan al'ummar annabi Muhammadu har ƙarshen zamani kuma ba zai guce ba abin karewa a cikin littattafai ba zai guce ba abin karewa a cikin zukata kullum ana karanta shi kullum ana kiyaye shi kullum ana rubuta shi alqur'ani ya dunkule dukkan shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yadda alqur'ani yake abin kiyayewa haka shari'a take ita ma kiyayayya ba wanda yake zai tsara wani abu a cikin shari'a ba kuma wanda yake zai rabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi إذ إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها وكان سوى الله تبارك وتعالى باين قوة شيكرا دري ينا توروا ونن الأمر wanda zai zo ya jaddada mata wato ya sabunta mata addininta sannan yana faɗi na cewa inna Allah lan yu'azziba qalban wa alqur'ani ku sani Allah ba zai kona zuciyar da ta haddace Qur'ani sannan a cikin kashifin albas maulan muke Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo hadisai kamar haka ya kawo hadisi daga abi sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ذات يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما وجد ما وجد فائدي سوى الله تبارك وتعالى ce wanda karatun alkur'ani da yawan zikiri na ya shagaltar da shi daga roƙona zan ba shi abin da mai roƙona ma ba zan ba shi sannan ya faɗi ya ce wa fadl kalamin lahi ala sa'irin kalami ka fadl lahi ala sa'irin khalqi wato bambancin maganar Allah da bambancin wato a bisa sauran maganganu kamar bambancin Allah ne tabaraka ta'ala da sauran halitta sannan imam muslim ya hudda hadisi wato daga abi umamat al-bahili cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi kurka karanta al-qur'ani domin alkur'ani zai zo ranar alkiyama ya ceci ma'abota karanta shi sannan imam bayhaqi ya hudda hadisi daga sai da aisha ta siddiqiya kar siddiq al-akbar Allah ya kara mata yadda da ita da babanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-baytu alladhi yuqra'u fihi al-qur'an yatara'a li ahli as-sama'i kama tatara'a an-nujum li ahli al-ardh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gidan da ake karanta alqur'ani wato mala'ikun sammai suna hango wannan gida kamar yadda ma'abuta ƙasa suke kallon taurari a sama yadda kai da kake ƙasa in ka daga kai kake ganin taurari wato kuma mala'iku suke kallon gidan da ake karanta alqur'ani a nan ƙasa sannan a sayyidina Anas ya fidda hadisi ya rawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law yuru manazilakum bis salati wa qira'ati alquran ku haskaka mazaunan ku wato dakunan ku da gidajen ku da yawan sallah da kuma karatun alqur'ani sannan ya fidda hadisi wato a Numan ibn Bashir ya rawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdal ibadati ummati qira'atul qur'an mafi ibadar al'umma ta ita ce karatun alkur'ani sannan wato sumaratu ɗan jirgin ya rawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi ya ce ya ahlul qur'ani la tatawassadu alqur'ana waslu haqqa tilawati wa fi ana wa fi ana al-layl wa atrafin nahar wasluhu wa tadabbaru ma fi la'allakum tuflihun yace ya ku hafizan alkur'ani kar ku mai da alkur'ani matashin kanku kar ku dinga kwanciya a kai wato ku dinga farauto abin da kuke so da shi kun mai da alkur'ani kai wurin hutun ku shikenan sai ku je ku wa'azi da shi ku faɗi abin da kuke so ku rage abin da ba kwa so a ku lura ku kiyaye martabar alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dinga karanta shi matuƙar karanta ku rinka lura da ayoyin da ke cikin su karanta safa da yamma ku rika wato tadabburi kuna fahimta kuna tafakkuri a cikin ayoyinsa ko kwa samu rabo a wurin Allah ba wai tsaba tilawa Qur'ani kawai ake nema ba kar ku yadda ku zama daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktar munafiki ummati qurra'uha mafi yawancin munafikan al'umma ta gardawanta makaranta alqur'ani su ne suka fi kowa munafiki sannan su baya suna bari suna cewa kayan marmarin gardawa gulma shi da kayan marmarin yadda ka san za a aje azumi a aje inabi a aje kayayyakin jin daɗi ana taɓawa to hatta gardawa suke aje gulma a tsakanin sannan ba wanda ya fi su kauye martaba junan su zagi wannan in shi ma baya nan su zagi wani wani ɗan uwansu ba wanda ya fi su gulma ba wanda ya fi su ƙarya ba wanda ya fi su hassada saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tatawaffadu alquran har ku mai da alqurani matashin kai sai dai sai ku kwanta a kai ku karbi kuɗi ku karbi abin da kuke so da alqurani ne to sannan maulana shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce Imam Muslim ya fidda hadisi daga Abi Umamah al-Bahili Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا من ياتي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة تشفيعا لأصحابه أشياء من كرم ذلك وصورة هو wannan shi ne wato abin da yasa sai yace ayatuhu wa kitabuhu baqat sarmadan mu'jizatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'aninsa wato za su wanzu har abada babu abin da zai girkita su babu kuma abin da zai canza su sannan maulana shi Ibrahim radiyallahu anhu a cikin tafsirinsa riyadu tafsir Allah ya saka shi Salahuddin da da alheri da ya kawo mana wannan tafsiri sai yana hudu yana cewa shi alqur'ani matukar ana karanta shi a fuskar ƙasa to to sama ba za ta daina zubda ruwa ba sannan ƙasa ko ba za ta daina ɗaukar shuka ba in dai ana karanta alƙur'ani to sama za ta yi ruwa sannan ƙasa kuma za ta fidda tso sannan matuƙar aka auri mace aka sa ta ɗaki za ta haihu in dai ana karanta alƙur'ani duniya ba za ta rabu da ɗaukar al'umma ba har sai lokacin da aka ɗauki alƙur'ani ɗin wato aka shafe shi a cikin zukatan makaranta alƙur'ani kuma aka shafe shi a cikin takardu dan dama manzo Allah ya faɗi ƙarshen zamani za a shafe alƙur'ani za a ɗauke shi ba suka ce to malamai sun ce za a shafe alƙur'ani ne a cikin zukatan zardawa za su manta shi su ba suka ce a ba ka ke nufi ba za su daina aiki da shi duk sanda suka daina aiki da alkur'ani din to an shafe a zuciyar dan ba muradin Allah bane ka dinga zub kawo tilawa qur'ani ana kabbara ba shi bane muradin Allah a muradin Allah karanta qur'ani kai aiki da shi da zaran ka daina aiki da shi to babu qur'ani a zuciyarka shine anan ne zuwa suka ce hafizan alkur'ani biyu ne da hafizi mai tilawa yana tilawa qur'anin na tsine mar da kuma wanda bai haddace da yake aiki da shi shi bai haddace ba amma yana aiki da alkurani shi ma hafizin qur'ani da kuma wanda ya haddace shi bai yin aiki da shi amma ya iya karanta shi to shine shehu radiyallahu anhu yace to matukar alkur'ani yana nan ba a ɗauke shi a cikin zukata ba to sama ba za ta daina ruwa ba ƙasa ko ba za ta daina ɗaukar shuka ba mata ko ba za su daina haihuwa ba har sai Allah ta'ala anhu yace to ai malamai suna ta kawo mu'ujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rubuta kusan dubu uku shi imamu nabahani duk sai da tabai har da mu'ujizatar rasuli sai ce to ai maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuka da dinai arba'in sun fito a shekara guda an ci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi duwatsu sun tafi a hannunsa ko ya shayar da runduna guda madara ko ya shayar da su daga rijiyar da babu ruwa ko manzo Allah ya ciyar da kusan mutum dubu tamanin a ƙanƙanin lokaci ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira itaciya ta zo ko wata ya sako ya tsage ko abu kaza ya faru ko an dawo mai da rana ko ya ɗibi ƙasa ya jefi idanuwan kabarai Allah ya ce ni ne jiban sai ya ce to ai duk wannan ba mai warkarwa bane mu kafana min al-ayat yace ya ishe mu daga dukkan mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mu alqur'ani ya ishe mu babban mu'jiza daga dukkan daga dukkan mu'jizozin da za su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumi ya mai sujad sujada ko itaciya ta zo ta an fikirarsa shi yake ai mu mu'jiza ya fi mu ya ishe mu ya fi mana akan dukkan mu'jizar da za a gaya mana dan ne izza za alkayya domin ko alkur'ani zahazahal gayya ya kau da ɓata ya kau da zalunci ya kau da sharri domin alkur'ani ya nisantar da zalunci da ɓata daga zukatan halittar Allah baki ɗaya shi ne ma'anan gayya wato ɓata da sharri dukkan sharri a wurin laraba sunan shi gayyu duk sharri sunan shi gayyu duk alkhairi sunan shi rashadu a wurin larabawa shi yasa abdullahi dan abbas da ya zo tafsirin fasauha yalqauna gayya sai ce albayyu wadi fi jahannama wa inna awdiyat jahannama la tasta'izu min harrihi wa idda lizani almusirri wal sharib alkhamr almudni ولآل الرياء والعقوق والزور ولمن أدخلت على زوجها ولدا من غيره يشي غير wato wani daji ne a cikin wutar jahannama dukkan dazuzzukan jahannama suna neman tsari daga shirin zafin wannan daji na gani an shirya wannan daji wato na wutar jahannama mai suna gayu ga mazinaci wanda bai jin kunya faɗa mai nafin zina wanda in ya zauna cikin abokansa zai dinga labari ai jiya ma an yi kaza an yi kaza an yi kaza ai jiya ma an yi kaza an yi kaza an yi kaza ai watan da ya wuce ma an yi kaza an yi kaza ko da ke ma an zuwa daddare ma wuri kaza zan tafi to irin masu wannan wanda zai lalata zai jin kunyar Allah zai na gaya abokansa to zai fada cikin wannan wato wato wato wannan wannan wannan rayi na kai sannan da kuma mashayin giya shi kuma shi ma wanda baya ɓoye shaye-shayen wanda zai zai zauna ina wani yanzu ai shekaran jiya ma ai kirif uku aka sha jiya kuma an samu dai biyu dai amma yau Allah ya biyar za a sha to irin irin waɗannan su za a jera cikin wannan rayu mai suna gani sai kuma ba mutariya wanda suke aiki ba dan Allah ba dan neman girma da neman jama'a da neman kuɗi sai kuma masu gujewa iyayensu sai kuma masu shaidar zur masu ƙage masu ƙago ƙarya su yaba sai kuma matar da ta kai wa mijinta ɗan da ba nashi ba ta shigo masa da shi gidansa to ita ma za ta fada cikin wannan wuta mai suna gayi to saboda haka ƴan uwa ya kamata lallai mu kiyaye Allah ya tsare mu daga waɗannan ɗabi'u da aka zana ya kamata mu karanto ayoyin da Allah ke faɗin sharu zuwa ga wannan wato rami mai suna gayi a cikin alkur'ani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيان بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وإخوانهم يمد بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يق- لا يحسنون بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق الله العظيم
alhamdulillah to kaga mun gode Allah shi Ibrahim ya ce manzo Allah kazza zahal gayya duk wannan gayyar da aka yi ta fadi a nan manzo Allah ya kore ta cikin zukatan mu, ya kore aikin da za ta sa mutum ya fada cikin gayyi sai yace da albarkar wannan alqur'ani wanda zai ta zahzahal gayya قصدني hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya shayar da ni القفل wato wata irin jiya mai suna karkabu subhanallah sai da jin jiyar ka san za ta yi zaki hato karkabu ba yawan ba shi wani mutum ya sha ba mutuwa zai ba hanjin ka tsintsinkiya zai wallahi to kaji sunan jiyar kenan yana faɗi ma a wani wuri tun da ya fi shekara talatin da wani abu amma ya kai arba'in yana shan irin irin waɗannan manyan jiya- jiya- jiyar yana cewa sakirtu bi kandari fi shauki da hari a cikin jami'ar jawabi fakirtu bi khandari fi shauki jahari wa babin yoyi afkarun mudayi na sha wata irin giya da ake kiranta kandari subhanallah to shine shi yace to albarkan wannan alqur'ani da nake tadabburi nake tafakkuri cikin ayoyinsa Allah tabaraka ta'ala ya shayar da ni wata irin giya tsohuwar giya ne suna karkahu hubbu amala wadda na same ta wato na samu san annabi ahmadu albarkacinta to ayoyin qur'ani ne na karanta ayoyi ga kamar waɗannan ayoyin da zamu karanta yanzu
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فسل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا نعم بينهم كدعاء بعضكم بعضا بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالمؤمن المبين وما هو على البين بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاذب قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم
to shi wa radiyallahu ta'ala anhu shi ne ya faɗi ya ce to wato ayoyin alqur'ani da nake karantawa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya shayar da ni wata irin giya wato tsohuwar giya a cikin wannan ayoyi ta soyayyar annabi Ahmadu
fakirtu sai ya ce da na sha wannan giya fakirtu na yi maye da waɗannan ayoyi صلاته ba zan taɓa wartsakewa ba حياتي matuƙar rayuwata مدى الدنيا tsawon rayuwata madar duniya matuƙar duniya har abada a fitan da ƙaunar annabi muhammadu saboda ta shehu radiyallahu anhu ya riga ya saba irin waɗannan shiga cikin irin waɗannan al'amura kuma duk wanda ya fi shi a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa wata cewa ba yana kawo wasu baituka cikin sallah akbari
لا إله إلا الله لا إله إلا الله معاني أبائك هذا أفنى المآل يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله معاني أبائك هذا أفنى المآل يا سكنت بخمري إن هممت بشربي سكنت ارتزازا منك في فردي لا لا الله لا هذا يا بني الشكر قبل القول والكرم لن تقوى وما تم غير الكمر ويكاد شرطه لا لا لا لا ما لأبائك هذا قال ولدت كراما في المدامات فاجروا ببرام عبد الله من فجرته الله الله الله هذا حبيبي بعد موتي بحبي هو العاشق المعبود من فاز قلبي لا لا لا يا معالي أبائي يا الله فأنت نفسي وإذا ويا لم تئس ويا مصيبا للرسول وهيبه يا الله وبشرت إنسان العيون وعيني وقد سرت إمدادا لعزم وإرضه لا إله إلا الله لا معالي أبائي يا لا تفيدي يفيد الدار والبار جملة وإني لنفس للعليم يفاده لا إله إلا الله لا إله إلا الله معالي أبائي يا لا تفيدي يفيد الدار والبار جملة وإني لنفس للعليم يفاده الله الله الله لا معالي أبائك هذا أبن ولا لا
فيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله عن أبا إسحاق أم جعل أنا النفس والآفاق ما ما رأيت أتراني فإن لكل من إدراكه لا إله إلا الله الله لا معي أبا إسحاق
yau radiyallahu anhu ya faɗi ya ce sakirtu na yi maye da kamrin da wata irin giya ina hamamta kai ko mun girman wilaya ka in ka himmanci da shirbi da niyyar za ka sha wannan giyar da na sha sakirta tun baka sha ba za ka bugu iltizazan saboda jin daɗi ninka daga gare ka sun farta injiri a cikin tsananin daɗin giyar bani sukuri kai bar wannan zancen ka san wannan bayan da muka yi qablal kauni mun yi shi tun gabanin Allah ya halitta kauni wal karamu gonar da za a shuka haɗin kiyar ma lam takun ba a halitta ka ba wa ma samma babu abin da in saura wancanan ka gairul khamr in ba giya ba wai ka kai san ka shirbi zo ka sha ka ji wa mutu na yi wa fati garaman saboda bege bilma da mata a cikin giya fajabu kai ku mamaki bi barhama da wannan bawa mai suna barhama abdul zaki hamilul ismi al azim al azam al kabir al akbar al makazun al masun min farqi hukmi saboda karnin san manzo Allah wajadtu gane wafati wajadtu sai na kadda habibi masunina bada mawjidi hukmi bayan wafati na da sansa wal ashiq shine ashiqi al mahbub abun so min farqi qurbi saboda tsananin kusancinsa ga Allah fa arsaltu nafsi sai na aiki kaina wa'izar dan ta wa'azi, wahari lamta istuwaya, amma ba wani cewa wa'azi ba sai ni. Mujibin ne amsa kira lin rasul ga manzo Allah wa yi da jama'arsa. Waƙar sarki hakika na zama insanin uyu ni ne ainihin bikin nan na tsakiyar idan ‘yan Adam. Wa ainihin kai ni ne ma idan gaba ɗaya. Da ni ake gani, waƙar sarki hakika na zama in da da ni ko ba da madadi mu ujino ga baibayen urdu da larabawa zubai biya da hailata ne haidul bari ko kuna suke samun madadi wal barri da tudu wa in ne ku sani tsani nafsu ni ne rai lil amir da kowane sarki ya saji da jama'a su ba wilayatul uzma wal nan tawa babba ta haƙƙaƙa tana tabbatarwa inna ni cewa ni ilayya da gare ni ne wani ni ilayya zuwa gare ni ne wannan ni da gare ni ne ma yuhabu abinda ake zubo shi da sirri dan a shashi anan nafsu ne ne ran kowa da kowa wal afaqu ne ne gabas da yamma kudu da arewa ma ma ra'aita duk sanda ka dube ta tarani za ka gani fa innil kullu ne ne duka min inda rabbi daga ubangijin fa qallahu ardan sai yace Allah ka shayar da wata ƙasa da ake kiranta Madinatul Munawwara wadda a bayanta akwai wani daji mai suna a ƙiƙu a shayar da wani dutse a cikin garin madina da ake kiran shi sal'u matabbatar masoyin Allah Allah ka shayar da ita shayarwa zahiri da baɗi عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه tsananin tofa بها albarkan wannan salati موت موت نفسي zuciyar almajirai na da ake kiranta nafsu ta mutu al'amartu da su'i saboda ita ce janyo dukkan bala'i ita ce janyo dukkan halaka kuma sai an sai ta mutu ake saduwa da Allah shi yasa halar Allah ta ce in turid waslana fa mautuka shar'un la yanalu misal man fihi fadla in kana son saduwa da mu to shar'i ka mutu dan wanda yake da saura rayuwa to ba shi ba saduwa da mu
wal fuadu sai ta wani fa'adu zuciya ta kalbi ita kuma biha yahya wato da mutuwar nafsu ne take samun rayuwa dole ne sai nafsu ta mutu abul abbas al-murtina ta la yadkhulu ala allah illa min babayn aduma al-maut al-hissi wa huwa al-maut al-tabi'i ba wanda yake shiga fadan Allah sai ta hanyar tsayen mutuwa ce mutuwar farko mutuwar nan ta zahiri imma azra'il ya zo ka mutu imma الموت الذي تعنيه هذه الطائفة إما متو da waɗannan jama'a su ba suke magana ita ce mautun nuhur shine ta mautu nafsi da albarkar wannan salati zuciya ta ta nafsu take mutuwa dan fa man lam tamut nafsuhu lam tahya ruhu duk wanda nafsunsa bata mutu ba to ruhinsa ba zai rayu ba ba'ar magana Allah sun ce la ya hasilu dukulu ala Allah hatta ya mutu arba'a mautatin ba wani ɗaya da yake shiga fadan Allah sai ya mutu sau hudu mautun ahmaru mautun aswadu mautun abyadu mautun akhdaru sai ya yi kan mutuwa sai ya yi bakan mutuwa sai ya yi faran mutuwa ya yi koriyar mutuwa dan mutuwa ita ce saba wa son zuciya duk abinda zuciyarka take inda za ka aikata saba mata wannan mutuwa ne mai zaman kanta sannan bakan mutuwa shi ne ɗaukar nauyin cuta daga wurin halitta kana da iyaye ɗan zunubi zage ka ka yadda wanda ba bakin komai ta ba addini ta mutunci da ka yadda wannan ma mutuwa ce mai zaman kanta sannan faran mutuwa shi ne zama da yunwa ita ma sai da ita ake shiga badan Allah sannan koriyar mutuwa ita ce ta riga wato mai faɗi waɗannan mutuwa guda hudu su da su ake samun shiga cikin halar Allah tabaraka ta sannan nafsu tana daga cikin wato ƴan fashin nan guda hudu waɗanda wani mawaƙi ta inni bulitu bi arba'in yarmina min bil nabli an qawsul lahu tawtiri iblis wa dunya wa nafsi wal hawa ya rabbi anta ala al khalaq qadir yace ni an garabta da abubuwa guda hudu suna ta harbi na da kibiya daga kwari wanda kwari yana da ƙarfiya shine iblis da duniya da zuciyar nafsu da san zuciya ya ubangiji a bisa kiyaye ba a waɗannan abubuwa guda hudu sai ne iko to shi yasa wato shi ya kawo wannan a a wannan baiti alayhi salatu lahi wal fu'adu bi haya haya wato abin da yasa shi wurin da ne ce wal fu'adu bi haya haya da wato walfa'adu ita zuciya da da mutuwar nafsu ne ya haya take rayuwa bi mushahadatin Allah tabaraka wa ta'ala domin ma ka zama alfa'adu ma ra'a a hadisi an tarbi man zalla sallallahu alaihi wasallam ake masa hal ra'aita rabbaka ya rasulullah shin kaga ubangijinka yace ra'aitu rabbi bi fu'adi marratayn na ga ubangiji na da zuciyar fu'adu hakko bi a wata riwaya yace ja'ala nuru basarihi fu'adi فنظرت إليه بفؤادي Allah ya ɗauki hasken idanuwa na na kai ya sanya a zuciya a cikin zuciyata sai na ganshi da idan zuciyata ai ra'adu basarihi ma ra'at surul basiratu wato bi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tabaraka ta'ala da idanuwansa na ka da hasken idan zuciyarsa shi yasa suka ce annahu lamman taha ila al-arshi sara kullahu basara lokacin da manzo Allah ya al-arshi duk cikin sai da ya zama ido ko ina jiya Allah ke gani to daga nan ne ake dauke wani sabani ya gan shi ko bai gan shi ba sannan wato ya zo cikin hadisul qudsi Allah tabaraka taala ya ce inna fil jasadi mudghatu wa fil mudghati qalbun wa fil qalbi fu'adun وفي الفؤاد الدمير وفي الدمير سر وفي السر انا Allah ya ce ku sani a cikin zuciya akwai wata tsoka a cikin tsokar nan akwai kalbu a cikin kalbu akwai fu'adi a cikin fu'adu akwai damiru a cikin damiru akwai asiri a cikin asiri akwai ne
عليه الصلاة الله salatin Allah tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincin sa بها albarkar wannan salati أكون in zama كل الممات wato mai daɗin mutuwa كذا المهيا kamar yadda rayuwa ta ta yi daɗi to in na zo wafati ma wafati mai daɗi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum
عليه الصلاة الله salatin Allah tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincin sa بها albarkar wannan salati أرتقي in ta yin taraki إلى ذروة العليا zuwa tsororo daraja شهري a wani zamani na عليه الصلاة الله salatin Allah tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincin sa بها albarkar wannan salati أبدا har abada bi a alluƙiya saduwa da zatin al-mustafa zabin Allah lil abdi ya tabbata ga wannan bawan jihada albarka wannan salati abadan har abada duk inda na zuwa ga Allah عليه الصلاة الله salatin Allah tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan cinsa يعرفني فضلا wannan salati ta ruskar da ni lima fata ni ga abin da ya kubuce min sa'ayin na ibada fallan dan falala عليه salatin Allah tabbata ga manzo Allah وعلى أهل الكرام tare da halayensa masu girma وصحبه da sabansa masu girma وذاك منا matuƙar kasancewar mu نرزق السقيا wato an arzuta mu da sha da shayarwa بالمصطفى da albarka al-mustafa zabin Allah mu ke shayar da madadi
من أول يسأل أعاليكم بها إلى الذي يدري كل خير وذرة فكل ولي كيف كان بباقي أمد ذلك لما له من فضيلة
wannan shi ne ma'anin shayarwa shehu yana shayar da kai kun halitta da kayan zarra madadi abin da ya karbo daga zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura wa halitta har kadari yin dalil azim
saka da alkhairi alaikun Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara madadi Allah ya kara sarrafi Allah ya kara kusaci Allah ya kara daukaka Allah ya kara masoyiya Allah ya kara mutum hada sun gaba alhamdulillah mun gode Allah lokaci ne ya yi mana abu kuma ya gani baki wanda suka zo daga nesa a sun zo yi karatu kuma za su koma gida kafin duhu ya yi suna wajen gari kan hanyar jau alhamdulillah Allah ta ka da alkhairi a jama'a ana zuwa daga wasu wurare ana zuwa a wannan makaranta ana karban wato madadi alhamdulillah a Allah ya kara mana madadi ko da yau kar madadi ya ci zancewa albarka da sallallahu alaihi wasallam ba da kai kuma muna godiya Allah ta ka da alkhairi kuma kun ji da abin da aka yi a wannan karatun in aka yi in aka yi saurari karatu ya kamata a yi amfani da shi a yi a in an ji karatun kuma aka sai a yi amfani da abin da aka karanta kuma kun ji da abin da shehu ya gaya mana akan maganar karatun qur'ani kuma kun ji abin da shehu ya gaya mana akan qur'ani to saboda haka a himman tukar a bar karatun qur'ani a baya baya yawwa kun gani ga su ku yi nawa ma ina yake inda na wasu gudun ma ga shi nan ina karanta ta to kuma da haka wanda iya karanta su biyu ya ci gaba da karanta wanda bai iya karanta su biyu ba ko da izu biyu ne kullum karka fasa karanta shi ya zama da duk wata ma ka yi sauka ko da so daya ne a haka zalun musulun fi jani abu na ba su ya gaya mana saboda haka ai kokari kar ai wasa maganan tsarika da faila ba abu ne wanda yake na hutu bane ko abu nan kuma in ana karanta qur'ani ai karatu shi da niyyar ibada ba karatun riya ba ko neman wani abu nan ba yawa kuma kun ji abin da shehu yake in kana karanta qur'ani kuma kai ta nazari kai ta tafakkuri akan ayoyin Allah abin da Allah yake abin da Allah ya umarni da abin da Allah ya hani an fahimta da kyau to saboda haka Allah ya taimake mu baki daya kuma ina kira a gare